أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 18 ga wata na rabiul awwal hijira shekara 1441 wanda ya dace da 15 ga watan 11 shekara 2019 a sati da ya gabata mun tsaya cikin surutun nahal aya ta tara kina yau za mu tashi aya ta goma kayan ita akwai tambaya guda ɗaya kuma kamar zaman shawara ce ta farko wani ɗan uwa ya same ni kayan shigo na ina ganin fahimtar da na yi abin kamar iya ta dame hankali ne na maganar cewa da ake ahalu sunna ke bayanin bida'a bida'a ko wani malami ne shurara ko ina aka yi zai alama sabon da fahimta ne ya ce ai ana suna cewa kuma kuna bida'a daga cikin bida'a aka jero wai hawan mota da wa'azi a radiyo da sele da dai gasar sami kuro duk bidoyi gasar kuma kuna yi wannan wasu ne aka jero cewa kenan ma muna bid'a to an wade wannan ina ga wannan tambaya duk da cewa iyawa sabon fahimta ne an wa abin da ake cima bida bida abin da yake da alaka da neman lada a wajen Allah abin da ake don ibadar Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi shine Allah ya aiko a matsayin manzo ya karantar da mu da abin da Allah ke so aikin shi kenan ya karantar da mu ibada abin da yake ibada ake neman lada a wajen Allah shi kuma shi ne cewa mana amila amalan lasa alai amalan fauraddu duk wanda ya wani aiki wani ba mu muka ce bai yi ba a so in ya Allah Allah da ya bukata duk aikin da kai in dai ba shi ce kai ba to in kai ma ba karba za ka hala ne a banza kuma ka shaka shi shi na zaba kenan abin da yake da alaka da addini shine ake cewa bid'a da me bid'a kirkire manzon da Allah ya aiko bai yi ba sahaban wannan ba su yi ba kudin tsakar rana sai wani ya ce kamata yi shi ake da sunan bid'a ba hawan jirgi ba hawan mota mimi kuro an ce galada hawan jirgi kan dauce ga hawan galada mai kuro a tattalin an taɓa maka galada an kawo an kawo jirgi ko kawo mota ka dole shirme ne ba bid'a ce wannan wannan wannan mu'amala ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina ya isko yan muje suna kilili su mutanen maka ba manoma ba ne ba kusan noman dabino sai ga ana kilili mai kilili ba kwasan kilili domin dabino akwai namiji akwai mata a zahiri sai an ɗauko abin da ya shayi na namijin an watsa an yi barbara a jikin na mace ta kunye ɗiya ko ya yi ɗiyan ƙanana bisa kumbura su ɗaya mai zaman dabino ya mai kilili sai da kilili barbarar dabino ake namiji da mace to sai manzana cewa mutanen madina me yasa kuke wannan suka ce haka muke mun dabino yi to ta shi ne farkon wa mishi da ya gaba inkarin ya kai wancan da ne ya farko yi shi ke nan suka hazu kirli su kirli ba aka zo kaka ta zo da mino biyu ba lahiya suka ce ba kai kace ba zai ce a ya ce an tuma alam bi mun duniya kun haka da ka duniya ku kun sanin gamu ku zo gamu wanda yake shi da mino ba bai zo ya kowa na wanda mino ba kenan wannan wani abin da ban ci gaban duniya na abu na mu'amala kenan haka mu'amala ba a cewa an yi bid'a kaza he dai in ta kama shari'a yi ne a ce haramu ne haka ne don ce maka hawa inji hawa maganar hawa inji hawa jirgi mai kuro wani bai san illa saka ba kuma yan uwa kamar da na gaya muku sati da ya gabata wallahi mutanen wannan da yawa ka tausaya musu wallahi na gaya muku akwai wanda su da gaske suke yan wuri muna kullum muna katon qur'ani Allah subhanahu wataala ke gaya annasun qur'ani afaman zullu su amali fara'u hasanan yace kadiba la ta kadiba shin wani abin tausayi afaman zullu su amali fara'u hasanan wanda aka kawata mishi mugun aiki ya shiga wannan aiki ne mai kyau akwai abin tausayi me Allah kace Allah ya man sha wa ya man sha Allah shi ke shirewa ya bata da wanda ke so ka kai mamaki sai ka mutum ya kan banna jina amma kuma shi ya ga shi jika hanya kuma akwai bata a hiri karara in wa haɗin da manzan Allah kusan duk wata hudu ba sai ya faɗakarwa inna kullu bid'ati dalala kullu ladin finna duk wa'azin da yake ne hudu wata hiyar kasha ya mu yau al'umma shi kashe dukkan bid'a bata ce dukkan bata a wuta amma an zo bid'a ce sai an yi hasana kaza a ta wahala kuma abin da iya burge wasu suna ga abin yi ne ta haka Allah ce dama haka Allah ke ta ko amma mace za ka kawata mugun aiki ya ringa ga aiki ne mai kyau Allah mun zan shi kashe rata nafsu alim hasarat kaka kashe kanka mana kaka damu su kyale su kai dai gaba gaskiya garje gaskiya ba ruwanka da wanda ya bace ba haka Allah ne shi kai Allah ce kaka kashe kaka halaka da kanka ina da an wakurin kai da kai wazin ka ka hudu gaskiya ta rage ga mutum mai raman shirya zai shirya mana rabo shi kama zai jiki ibada ce ki hada ku ga wani haka yake gani an kawata mugun aiki iya ga mai kyau ne Allah shirye da mu ta biyu wani ɗan iya magana da dama ya taɓa magana a nan wani zai hana a radiyo masu ɗaukan waya kai tsaye don akwai masu shiga su laɓe daga radiyo su ɗauka magana kaza kaza wannan bayanin wancan gama na bayani ɗan uwa harka da'awa balle ta sunna ba mu da wani sai kirya ɓoye ba wani abu da muke ɓoyewa kuma yarda da abin da muke kira yarda da muka yi da shi ba kwalokwalo ba ne ba cuku-cuku ba ne ba sai muke bude waya ga kowa ka haɗi ka haɗi ƙarya mu rushe ka yi gyara mu ɗauka me matsalar inda gyara yan wa ba sama abin da ya wakana wallahi wannan rediyo da muke yin kai tsaye akalla ko amfani mun kai shekara ta 21 21 bayan bayan aka fara ba shekara 21 wanda ya san abin da aka fara abin malamai suke shiga don su ka cikas sama tambaya ba sama cewa figin figin malike ta muku fara yi idan ita kuma ka taka ta da kyau ba malike ba ma ba ma ta wasa ba suke suke tun kawo da bakan ba suka mun bigi ya aka haimu bigi haka suke ta yi har suka dangana yan wayan zumi ake ba abin da ke zo kan mana mutum ya zagi ba abin da ya sun yi sun yi suka daga suka bari malama sun ga cewa su ma su bude manyan waya su bude wayan awa guda a rika yi gaji an sun kuma wani wani bai kara koma wallahi bai kara koma wallahi wani awa da wani bai kara koma radiyan su bude wayan awa guda zai tola da haka muka fara kuma insha Allah ba wani kayan koyo eh inda gyara mu dauka muna kuskure eh ba wani matsala addinin Allah ne ba wani aka na sayar da cuku mu gyara a inda gyara mu gyara dan ka kaba nan bata mu rushe ta kuran shine kurba wani ka kudamu ta ko zage mai Allah ka annaba ma annaba aka zaga annaba aka zage shi aka cire mutunci haka nan an da kan da'awa ne wallahi ci gaba ne Allah sa ku gani Allah ma aya ta goma
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل من السماء ماء wannan yan uwa wani muka bayani irin surorin makiya na makka suna tabbatar ma da uluhiyya rububiyya ta Allah ka san Allah ya maka irin ni'imomi da kaza da kaza da kaza saboda bautar Allah ba abu ne ba na zaɓi san ko ra'ayi ya kamata in yi a Allah haƙƙi ne gare shi cancanta ya bauta mishi ga duk mai hankali yake je joro maka abu kaza abu kaza abu kaza kai dai mai hankali ka sani wannan iya da girma wannan suna cikin irin wannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala ya ce huwa allazi anzala min samai ma'an lakum shi huwa wa damir huwa shi muna magana wa Allah wanda ake ake kira a kadaita da ibada Allah wannan shine anzala min samai ma'a shine ya sabakar da ruwa daga sama lakum wannan ruwan danku ku ake ma ruwa minhu sharabun wa minu shajarun fihi tusimun wannan ruwa da ake sarkawa daga shi kuke sha to in ba ruwa sun babu rayuwa eh babu ruwa babu rayuwa eh yace wa minu kenan minu sharabun wa minu shajar daga cikin wannan ruwa da ake sarkarwa kuke da abin sha ruwa mai dadi abin sha kun sa akwai ruwa mai zafi in bai shayiwa ishi ruwa dai kara bayan maganin ta ba yace kuma itacen ma dai daga shi ne yace fihi tusimun daga wannan ruwa da ake sabkowa ta wannan itace kuke samun ciyawa ta kiwo ta shakta sa'ima tsawon dan wame ya magana aka ce kiwo akan magana makiyaya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya magana kiwo ko zakka ya ce fi kulli sa'imatin kaza me sa'ima dabba mai cin ciyawa ta bulus a musulunci yan wa zakka babu zakka a kiwon gida ko akuya ɗari biyu gare ka ko saniya ɗari ce kiwon gida ba shi zaka kusan haka ko sa'ima annabi ke magana dabba mai cin ciyawa ta bulus ta daji ciwon kiwon gida wani ma ishe ka wani wani riba kiwon gida wanda sun kiwon gida sai ka je ka kace ka bata kowa san riba ya je kun da ai to da mutum musulunci ya tsara abin manzon sallama wanda ya dora ma zakka a dabbobi dabba mai zuwa ta ta bulus jabulus duk take a gida ake ce da ita babu zakka kanka manzo Allah ke kira akan sa'ima dabba mai zuwa har malami na bayanin cewa koda tana zuwa da aka auna misali a shekara abincin bulus da take ci wata hudu wata biyar wata bakwai tana cin na gida tana cikin layin da gida sai inda na daji da yawa na ku balan zai kiwon dare na maraya dai mafi yawa gaskiya a gida ta ci dusa ta ci harawa komai gashi nan dai a gida ake bata to wannan ba cikin zakka sa'ima ake magana ita take da zakka dabba mai zuwa cin ciyawa ta bilis ta daji yace daga cikin wannan ruwa da yake sauko ke samun kayan kiwo ينبت لكم به زرعا ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ka ji dai ni'imomin daban-daban a gaya maka wannan a matse a watsa a matse kalmar a wuri kuma a hawa faɗaɗa ta ta ne magana ruwa kun daga sama abin sha abu itace yanzu Allah zai jero maka wasu ni'imomi daga wannan ruwa da yake saukowa za a ambaci wasu daga cikin ni'imomin da ka sani yace yunbitu lakum bihi zara da wannan ruwa da ake sarkarwa da shi ake tsoro muku azara duka ta dukkan shirka ciyawa hatsi dawa shinkawa duka azara shine azara wannan shirkoki da shi wannan ruwan ake tsoron ga dukkan shirkoki a yi maganar shirka a jumlace yaka ta zabi ku yi shi kan matsayin itace ta wasu zaitun da shi wannan ruwan dai ake tsoro muku ake hudo muku da zaitun wannan khin da dabino wal anab da inabi yanwa ban mu da inabi a nahida kawo haka zaitun sai suka ta olive olive shi zaitun ina inabi raisin su ne dai itacen ahida aka mana mutanen kenan da wannan ruwa ka tsira muku da dukkan shibka da zaitun da dabino da inabi kaga an ambaci wasu daga cikin sanannu cikin kayan iya itace sai ta wa min kulli samarat da dai wannan ruwan Allah kuma heji heji mun sa gaba daya da dukkan ɗayan itace dukkan gaba daya kai ba ya mutu an tajiro maka su ba daga dukkan itace daga wannan ruwa guda ruwa ne wace ba ruwan dabino za a yi ruwan kwakwa ruwan gurji ruwan abin ga gawa da kwanan kiyaye in haji mutum ne adam kai wani kwakwa a allah ruwan guda allah kara duk wannan iya itace gaba da kaf da shan ku da ku da duka ruwa guda ne yusa kamin ma'in wahid daga ruwa guda ne wannan aya ce yace inna fi zalika cikin wannan abin da Allah jero muku huddo muku wa'annan ababai na ni'ima da aka jero muku da wannan ruwa guda akwai aya abin da yake tabbatar da girman Allah Allah mai iko ne akan komi amma wannan iya zamantowa aya li qaumin yatafakkarun ga mutane masu tsaya su yi lissafi Allah sama cikin lansu kuma su neman wasu kuma daban zano su وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون kaga yanzu kuma an yi maganar ci sha zuza kuma ka sama ka diba sama kuma yace wa sakhara lakum al-layla wan-nahar Allah ya tsara muku ya sauƙaƙe muku samun dare da rana na maganar lokacin lokacin dare da lokacin rana wata ni'ima ce Allah ya tsara ma bayi sai ya ambaci kuma dalilan ababan ya ce wa shamsa wal qamar wan nujum da rana da wata da turmamu duk wa'annan ta musakharatun bi amri a wa'annan ana sauƙa kenan an sauƙaƙe su da umarnin Allah Allah ya bada dama mutum wariyar dare mutum wariyar rana mutum wariyar wata da turmamu duk wannan Allah ya ba wani ni'imomi don cin moriyarsu kowa sanin da dai wasu ni'imomin baka ganewa ma wanda kuma an san zaka ce to me magana rana rana kowa san dai duk mai hankali ko ba kuma ka kana gani da rana to bayan an ce rayuwa ɗan adam wani a ilimance na ɗan adam cewa babu wani abu da yake rayuwa saman ƙasa sai rana tana da tasiri akan rayuwar shi ko shibka wannan ko shibka ba mutum ba ko shibka ba ta tana aiki da abin rana ko ba kai tsaye ba tana da illa a rayuwar ƙasa an ce a ilimance inda za a kaddara inda aikin wani ne wata rana a yi kufir suka ce ba sai ban ba tiyarsa wanda ya aisa ta ake saigon inda za a yi kuskure rana ta tsaya a yi kufirkin ciyarsa guda to abin da ke saman ƙasa in da mutum da duk dabbobi da itace ba mai iya ƙasa da saigon ɗaya zai lalace ko ya hallaka rayuwar duniya tana da alaƙa da rana kai tsaye mutuka babu rana babu rayuwa muna bin tabbas haka ne babu rayuwa kai da baka sani ba na waye masu ilimi gane a da yawan wawa wani ilimin wani ilimin da bature wasu kullum yake cewa a ilimi da ake na siyasa na lalle kai musulmi ne amma kana karatun ilimi na kimiyya mai imani imanin shi karuwa da mai karatun ya kowa sanin wani abun zan faɗi amma wani tsada abu yanzu cikin ibn ne binciken duk ibn da ka dauka wallahi mai ilimin wannan na zamani ne amma musulmi ne imanin shi dai kawo dan shi ke sanin haƙiƙanin wa'annan amfanin wannan ababe da imamin suke cikin su to ke wannan ababe Allah ya sauƙaƙe su yace wannan ya sauƙaƙe wannan ababen bi amma da umarnin shi shi ba su dama su muci moriyar su wa'annan ni'imomi da aka jero yace inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun wa'inna ababe rana da wata da turmamu da da naka ce da turmamu da lokacin ne da rana ayoyi ne amma ga mutane mai masu hankali su suka san da cewa aya ce mai gwada girman Allah domin wannan aikin in ba Allah babu wani duniya wani makhaluki ko wata ma'aikata ko wani mai yin wannan aikin shin ta cikin kasar Allah tambaya qul ara'aytum إن جعلنا لكم من الثمر إلى يوم القيامة أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وانا الله سبحانه وتعالى yana kalubale ga dan adam mai hankali ya maido hankalinka ka san girman shi Allah ce kul ka gaya mutane ka tambaye su أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله أتكم بدياء تنبيسو يو إندا الله غير تنبيسو يو إندا زع سامك دري كل دري زع كل بارانا haka aka kun da babu rana in aka yi haka in Allah ya sanya dare kullum dare za a yi ce ka tambaye su man ilahu na gairu layi ya tukun bidiya wani abun bauta gare ku wanda zai iya kawo muku hasken ku ga haske akwai babu amsa sanar ce babu ban zai gama ayo an ci gaba an gano ga buto da ake dannawa rana ta garana ko gaban za a tsaya tsaya ko rana ta tsaya babu iya maka sai kun kaga ana yi a yi dare a yi rana a yi rage ko ya karu kuna kana kallo na naka ba shi kallo na kuna kallo ne kuna babu wata ƙasa ko wani mai ilimi wanda yake shiga a yi da shi ko ya ɗan tsima ko ya ɗan taɓa kowa ya kallo ji kuna abin na kai eh kurin kallo ake na kallo ne kuna to wannan kalle zama to maka aya ka san girman mai haka shi kalle yake ake shi in yace kullum dare za a duniya ba mai kama kwaski ya ce afala ta sama'un shi maza ba ku ji kuna ji nan kira ne ka shura ka ji magana ka ji aya ka san girman Allah yanzu nan maganar dare haka ce za a yi har kullum ba mu maganin shi har ta kulku mu tambaye su a ra'aitu in ji Allah alaikum an-nahar sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah yatukum min taskununa fi kuma ka tambaye su tambaya ta biyu na ayi maganar dare can ko to yau kuma ya Allah ya kaddara ya ce duniya kullum haske za a yi kullum ran da kai ya ce man ilahun gairullah wani abun bauta gare su wanda ba Allah ba ya cikin belelin taskunu na fi don zai kawo muku dare ku samu nutsuwa a ciki an san ku sare dare shine lokacin nutsuwa ga adam ka yi barci ka huta duk da ce da kai ka kwanta ga Allah wai lafiya lau ko da ko kai gauda kana da ko lallai da shi kawai ka kama ka kama ciki da kyau ka huta eh wata nono kunsa bata hutu Allah ta gana kuma cikin dare ake samu wannan nutsuwa za ka samu duka ba kowace ta gaji ta huta wannan ni'ima waye zai kawo muku ni'imar dare in ce kullum rana za a yi wannan karshe dai wannan ke ta afala ta ɗan ba ku nan karshe ta nan afala to bisu ba ku gani ku ga wannan ayoyi na Allah wannan kudura ta Allah to yanzu wannan abin da Allah ya jero yin dare ha abada yin rana ha abada ba mu shiga lamarin Allah Allah shi ke sa dare ya sa rana sai ki ga wani rahamati da ga ka ranga dalili kenan ba wani isa Allah ta iya daga cikin rahama wa min rahamati Allah shi ne yaso daga da rahama shi gabayi ja'ala lakum al-layl wan nahar ya sanya muku dare da rana da ta suku nufi don ku samu nutsuwa a cikin dare walitabtagu min fadalihi don ku nemi fadala ta Allah da rana Allah haka ya suku ya kanshi rahama shi kun gabayi ya sanya yayi dare a samu nutsuwa rana a ji harkoki duk wannan ta gaya muku wani nemo mun me Allah ke nema a wajen ku yace wala allakum tashkuru don ku zamanto masu godiya ga Allah kuma kenan in ba butulu ba na akwai jin hankali kenan butulci ne ga Allah ka gama Allah da wani ka bar Allah ka kama wani Allah na kiranka ka ka kira amsa kiran wani wannan kenan wannan godiya kenan ka zamanto mai kayar kayar da kurta kayar da Allah mai ni'ima ne haka idan ka gode kenan zaka ba abin da yace kai na bari zaka bari Allah taimake mu yace wa ma zara'a lakum fil ard wa ma zara'a lakum fil ard mukhtalifan alwanu inna fi dhalika la ayatan liqaumin yadhakkarun mun ji bayanin sararin subhana dare sama ko kasa kuma alhaye mai da wata nima da da abin wa nima ga ta kowane bangare babu inda ba ta yace kuma wa ma zara'a lakum fil ard mun ƙarfi magana sama ya ce kuma da irin abin da ya tsirar muku ya halitta a cikin ƙasa mukhtalifan alwanu launi iri-iri in ka ɗauka a mutane iri ɗaya muke ba ɗaya muke ba ja baƙi wani ko ga san iri kula iri ka san ole iri ga san iri iri mutum iri iri in dabba ce ka ɗauka iri iri in tsuntsun ne iri iri in ciyawa ce iri iri in itacen ne iri duk wani yan waki jan hankali ne san girman Allah da sau da abin da irin halittu da ya kuna a saman ga sanan dai wata samu a ɗaya suka samu irin jinsi daban daban dubu wata halitta dubu kowane da banki kowane da banki wannan wannan wannan ita ita wannan hatsi ga iri iri hatsi ga iri iri ne dabilan wannan iri iri ne iri dabilan kashi iri iri iri ne dabilan ne amma daban ne hatsin ne daban ne dawace daban ce ko ba me duk wannan akwai jan hankali na sanin girman Allah wannan malici irin abin da ya shinka muku a cikin ƙasa mukhtalifan alwanu irin launi iri iri daban-daban yace inna fi zalika laayatan liqaumin yadhakkarun cikin wannan ayoyi na Allah wa'annan halittu na Allah da ya sama ƙasa iri iri daban-daban akwai ayoyi abin gani a lura a san girman Allah mace ga mutane masu wa'aztuwa su yi tunani su altu Allah sama cikin lansu da Allah ce gaba هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah kenan an yi sama yanzu an yi kasa yanzu an koma ruwa eh zama koma ruwa yanzu yace wa huwa alladhi sakhara al-bahr shi ne Allah wanda ake kira a kadaita da ibada shi ne da ke wani aiki ba kowa bane shi kada ke wani aikin shi ne wa huwa allazi sakhara al-bahr Allah shi ne sauƙaƙe teku kowa san dai in ba sauƙaƙe Allah ba ke ma wanda ya ga tekun zai gaya maka labari eh ka hau ka tsira ka ɗauki kaya jirgin ruwa ya hau ya ce wannan ya sauƙe teku da ta'akulu minhu lahaman tariya don ku ci nama tsayan a ce na ta gani fresh lahiyar nama fresh lahaman tariya lahiyar nama a cikin kihi kihi ba ita musulmin nama eh lahiyar nama lahiyar wani sabon kudu ka ce yanzu ka ce eh lahaman tariya kuma an san irin naman cikin ruwa ba a magana na ƙasa namu ba a magana na ƙasa ina ga kwanan nan duk da a cikin ruwa mun karanta ina sahabbai wanda suka hutan nan suka huta annabi ya aike su da dan cin hudan bahu waka nan da bino su yin 300 su 300 suka huta annabi ya aike su da bahu daya ta kai komandan kin iya ba su da bino daya a wuni guda da bino daya wa an ta mission ta yaki ba an da iya da kai garab ka ce baka zo aiki ba biya ka auta ba bulago na kuma na hadari amma abinci aka ba su ta kai a wuni komandan kiya baka dabino da kaza dan motsa kana maka taruwa kurin dabino dai a wuni da wasu haka yake ba su kun suna tahiya he ga dabba katuwa ce a sama a bakin ruwa ambar da suna ambar yace su dari uku ne yace maka anan maka aji da mun wata cikin wa ta sun sun ga na hade ba ce maka zamna ta muka ka yanka muna ci muna ci muna sha da ruwa ya ce da muka tsare sai da muka wata guda a wannan wani misonkin ya ce muka yi mai aka yi tuluna na mai aka yi guziri ya ce mutum goma muka shiga kokowar idan sarki yin mutum goma su shiga zamana ya ce da suka ɗauko ƙashin haƙarƙari guda na kihin suka ajiye raƙumi huce da mutum a samai huce ta ƙasa hikim alwala kwanan nan kwanan nan naga an godo irin wannan kiyin a wani kasa gwarawa ne Allah ka kun bacin kado dabba kuma irin na kuma haka zaka take wallahi su kuma kana nan su kuma kana nan to a ruwa yake da nama yunwa ne yake nama iri da karami da babba yace shine ya sauƙaƙe muku wannan teku ta baku nama lahiyayye kuma wa tastakhruju minhu hilya kuma ku hudda kayan ado lu'ulu da marjan asa lu'ulu ya yi zinara tsada zinara ya lu'ulu ba ta koyi ka koyi ba ba gamin su ana magana tsada a ce lu'ulu da yamma ba kawai zinariya daga cikin ruwa kuke huta lu'ulu da marjan kayan dai ado irkin ya ce wa tara fulka mawakhir fi zaka ga jirgi iya keta ruwa shuu ya tafiya inda zaka fada ba ƙarƙarin ka eh faɗa ka ne maka amma ka ciki a keta ya ɗauki ka ta dubullai ya ce wali tabtabu min fadali Allah ya hore jirgin ruwa ya hau saman ruwa bai nutse ba don neman isar da fadala ta Allah ga bayi yan hayyau a duniya babu hanya ta isar da fadala Allah ga bayi daga wannan kwatan zuwa wannan kwantinaki na duniya kamar ruwa hanyar babu babu hanyar transport ta kai ni'ima daga nan zuwa nan in ba ta hanyar jirgin ruwa ba in waya kowa sani yau muna dan jaje an rihe iyaka ta najeriya wanda dawa ce za a kawo da doya an ba su ma ya rayu yau a ce an rihe shinkawa ba ta shigowa kaf yau ta ɗauka yawa da birni da maraya abincin da muke ci kusan shinkafa ta kai kusan biyu cikin uku na abincin da ake ci birni da maraya abin da ake ake ake ci a nan akwai mashin gawa a thailand a china shi ne ma kullum kurin kai dai bawa ka bar mu allah lamarin shi yan wallahi yau inda zama za a yi a wata wata mazamana ta duniya na shekara ɗari baya ɗari baya a ce za a zamana a yi shawara a diba yanzu Nijar nan da shekara dubu ɗari kaza za ta koma mutum miliyon da ishirin misali a can da mu kai miliyon ɗaya misali mu kai miliyon ɗaya ba nan shekara ɗari baya a ce za mu kai miliyon ɗari kuma a diba abincin da za a yi Nijar duka tafi ce mutum ɗari biyu kuma muna buƙatar tan ɗari bakwai takwas ta ya za a yi mutuwa za a yi ko a da ba a sa ba a san ba da hikimar da za a samu ta ɗaukan wannan abun masu yawan gaske da gaugawar kaiwa da injin za a yi duk babu Allah mun Allah shi yi mu za a komi a wata zamanin babu wani kwallo ya za a yi amma zamanin iya zawa muna ƙara yawan kuma Allah ke bude hanyoyin kai ni'imar za a yau za ka yi koman kana gidan kan gado zan yi odar shinkawa daga thailand ina kan gado wallahi da kan gado ta tsara kan kan labari iya kan abin labari daga kantina alaji ta karewa alaji alaji shinkawa ta kare ta karewa ta karewa sauran nawa yanzu da kan gado ko yin buga an buga an buga thailand ko china ina san tan dubu nan da wata ɗaya ya ka ganta a jamagaran ko kwana abin da biyar kwana abin da biyar inda za ka tsara ce za ka tsara kumi ne yau haidar ka mutu sai wa Allah ɗaya komi shi Allah ɗara a can za a yi noma a sha wahala a komi wani bamu iya ba mun iya ba mu hina noma su can za su noma su gyara su waye su kawo muna kwance mu ci ana Allah ya tsara kan hanyoyin kai ni'ima na Allah tsara inda Allah ya ce bai wace mu kuma mutuwa za a yi Allah shi da komi shi shike zamani shike komi ya kara mana ko zamani mun kaiwa ga yadda za a abincin ya zo kuma ku ci ba ku yi shi ba wannan kenan hanyoyin Allah tsar hanyoyin Allah zamu dan mu samu fadala ta Allah cewa li tabtagu min fadalihi dan ku nemi fadala ta Allah a saman wannan teku wa la'allakum tashkurun gajire kuma da Allah ya so karshe dai ana nema dan ku gode ma Allah mai wannan ni'ima gare ku shi ne abin nema ku zamanto mai godewa dan haka Allah ya mutum imma shakar wa makafura dama ɗayan biyu na adam imma shakar wa makafura ta rage ga mutum imma zama to mai godiya shine mai biyayya ga abin da Allah ke so ko zaman to butulu mai butulcewa yace
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون
yanzu ala ke magana da ita kanta kasa kanta da muke rayuwa zaman ta yace wa alqa fil ardi rawasi an tami da bikum Allah shine ya jefa wa kasa tarakuna an tami da bikum mana li Allah tami da bikum an sanya duwatsu kamar zaman fike kirki kirki ga kasa yanzu suke ba ƙasa equilibrium haka Allah ya tsaka shi yace ya sanya duwatsu dan kata karkata su masu bincike suna da hanyoyin ganowa cewa dutse da kasa ana kawawa haka haka sai aka aka kawo su a cikin kasa ya sa cikin daga baya bayan yin kasa tabbas aka aka aka yi su suka zo suka yanzu suke equilibrium kasa haka Allah ce a ya kuma ga ya kanta da kai wa alqa daga bayan ƙasa aka yi su shata nan Allah ya karanta malaman sai Allah ya karanta da mu Allah ya asbabu Allah inda duk kunci kun tsaya haka nan amma Allah ya tsara ko bi sababi ne na nama abin ekilibir ya ka sa duwatsu su ne turke ga ƙasa kuma ta Allah ta mi da bikum dan katta karkar shi ta ta bikum dan katta karawarawa sai da sai shi zama da kyau aka kenan su suke daidaita mana ta ƙasa an ta mi da bikum ya ce wa anharan wa subula Allah shi ne ya yi ƙobar ke ƙobar kuma shi ne ya ƙoramu ɗan filofin nijar irin na akaca irin na na na masar wani akaca nil da ta irin wani duniya da irin ƙoramu daban-daban wanda sunar daban take da bahar nahar Allah zai tsaga wani wuri kunun ruwa ka hutawa ruwa lillahi ruwa na sha mai daɗi amma zai tafi kilo dubunnai bayan Allah tun daga inda ya fito har inda ya je za su sha su yi kiwo su yi noma su yi shirka sun labarin da filibin da ake tun daga gine ya keto ma ne shigo nijar ya shiga najeriya har zuwa teku Allah haka suna kwasu da yawa a duniya irin irin wannan kuma tun da aka duniya haka a gaskon haka a gaskon har kuma ba a nabatan ya tsaya ya ce ya tsaya ya tsaya sai dai a yi aiki da shi da yawa kuna ku rage eh wa anhar ba ruwan ayi ruwan sama da yawa ai karan ba ruwan shi ba ruwan nahar da ruwan sama eh dai ku an ku ce tabcin ku zai gama cikin kurin amma shi kun kada waki kun kun kada waki tun da kai cikin kada waki kun kasa kun kada waki wannan duk wannan iya daga cikin ni'imomin Allah da ya mabayi ya sa muku koramu ya ce wasu bulan da hanyoyi na zuwa biyan bukata daga nan zuwa nan ya ce la'allakum tahtadun ya sa muku hanyoyi don ku gane daga nan zuwa nan daga gari zuwa gari kaza wa alamat
وعلامات وبالنجم هم يهتدون na'am yanzu wannan ai bayanin hanyoyi to hanya yake yi ka zo gane ka zo hanyoyi ga sanan wace ma zaka bi Allah ya hanyoyi kuma ya alamomi na gane hanya kaza ta zuwa kaza da irin duwatsu wasu dai hanyoyi da Allah ta alama da wanda mutum zai gane bai batan kai ba wa alamat alamomi da kake ganawa wuri kaza zuwa kaza hanya kaza zuwa kaza ta alamomin da aka sa a wurin imma dutse imma wani wani abu dai daban ko tudu wani abu da wanda ke bai gusawa wannan alamomi na saman kasa yace wa bin najm hum yahtadun kuma akwai za a shiga misali cikin ruwa ko cikin sahara sahara za ka iya ganin katon tudu katon tudu sama da kayi awa ɗayan ka zo babu shi kama taɓa shi ba wanda san sahara ta ga su tudu sahara sahara tudu a sahara ake tudu maza tudu ne ne ne iska ta kakun tare da an ka shiga aiki da shi sai da ka shiga wannan leban shi yasa mahawa masu shiga sahara ya ce ma dubu uban tahiya duk ma dubu na kirki ya san ilimin turmamu iya yake turmamu haka masu tahiya sama sama ruwa teku duk gwanin gwanin jirgin ruwa matukin jirgin ruwa da wannan busa da kusa ɓace ke busa ya turon fanka wannan busa da wannan kusa yare da ke busa da kusa da ke iya ya saki dama na'ura ce kayan busa wannan abu musa ba na yawan ba na abu da na ilimin da ya busa busa da kurin wata hikima ce da hada na gano ba na ilimin da ba aka yi shi ba a abu misali yanzu an wasa da sun busa da sun misali yawan ka samu karfe wannan waya wannan ka guza cikin kasa kasa ma kare ka goga ka goga waya waya wannan kurin an kamata haka za cin kwalba da ruwa kurin sai ta kula arewa kurin sun kuma bai san mana wani ba kurin an haram ne ya gano ashe akwai wani abu a arewa wanda ke ji abin wannan kurin kenan kullum in za ka samu samu man kare ka samu man kare ka samu waya dogo haka ka munza ka munza ka munza samu kwalba da ruwa an kamata haka ya sa ciki da ka sa kurin ta shi ba ta kan arewa fa'ida ce wata fa'ida ce farar lati ko fa'ida ce wani abu ne kurin haka yake da kurin haka aka gano kurin haka kuma aka yi da kufurin adam kun gane wace adam gane wace kun yi yi ban kaso ga kaso gane da kaso kun baka kun da wanka da waya karka yaka zan ta haka kun na arewa ne kurin da kai gusun zaka gusun ko ko kai gabas an baka an baka da sauƙin arewa sauran haka ne ma tunda ka san arewa ko shi kan kan nan yayin mace kuma ko nan gabas ce ko ka san da ka tafi to kenan suna aiki kenan a cikin wani wasu wurare ana aiki da alama ta tauraro ke suna aiki domin ƙwararren an ce sun sa baka madugu mace cikin cikin sahara ko sai ce a kwanta a barci sun ce kamar lakani ne shi ya ga bace in dare ya yi tashi ya diba sai gane ya ce mina ko su dirke da abin yake cikin nan wanda ba sani ba shi kuma hikima ta ya sa abin bai ga musu bai ga musu sai bar su ya ce an dare can ne tunawa sun bayyana har a tara tumamu a hidi suke ya ce he gano tumamu wace wannan wace to gane kamata mu din ga sanan tunamu in ga san farsil ga sanan an ga san farsil ita kullum an ganta kuna nan kuma ta bata gamar kote ga irin su wata ke zan nakacin mai zama ta tiran gida ka ka sanar da yawon ne ya koma su wani ba sauna wala da ka ganta kurin kullum tana kallon tana kallon arewa ne saura kun yakin gusun tunan wa tunan mun ga sun suke haka an kuma sun haka suke ba da alamun su sai akwai musu basu wani haka musu an kaza zan kuma an kare yace wa alamat da alamomi na gano sanin hanya ya ce wa bin najm hum yahtadun kuma da turmamu ma suna shiriya su gano hanya to duk wannan bayanan Allah
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون dan wade mun ji dai iri iri ni'imomi iri iri sama da ƙasa da ruwa duk wannan bayanan gaba Allah ya ce afaman ya khaluq kama la ya khaluq yan yanzu mai halitta mahalicci irin wannan Allah kenan ya zo daya da wani bai halicci koyi ba shi ma yake akai ba sa zawa da sabiyan ba zawa daya na kwaje hankali sai maka da kenan musan girman Allah mu girman Allah Allah cancanta mu dokai shi cancanta mu bauta miki ba wani mana ra'ayi ya kamata ayi na ra'ayi a haƙi gare shi an mun kake ko kai butuli ne ko mutum banza ko kalalace shi ne ko ba wani mana ra'ayi ina ya a haƙi gare shi Allah haƙi gare shi ba ba dai dole maka dai ba wanda maka daya in me shi ma da Allah ne da baka Allah shi kan shi don jan hankalinku ne Allah ce afaman ya khalu kamar la ya khalu shi zai mai halitta irin wannan ya zo daidai da bai halitta komi shi ma yin shi aka yi mata gaba daya ta ce afala ta zakarun shin ba kwa tsayawa ku yi lissahi Allah samu cikin masu lissahi lalace gaba وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم yan wannan mun ji iri kaza da bilo inabi zaitun waye kihi waye ba kaka ɗauka wannan su ne yawan Allah kurin a wannan an baka ne wasu abu an baka shance ne kurin an baka wasu abu ne daga ciki aka ɗan gaya maka wani ɗan kasan su aka ɗan yi maka wasu daga ciki Allah ce wa in ta'uddu ni'matul la tuhsuha inda za ku zo ku zamna a ta lissafi ni'ma Allah ni'ma kaza wala za ku kare ba ku karewa ba a iya kare kiddige ni'ma Allah ta wasanta ba haka nan ba ku iya kiddigewa ai Allah ya ni'ma Allah ta hujja Allah ta wani wani ba ku misali ne kun zaman a wata da kun amma ta hujja Allah sai a ce kaza ya ce ni'imomin dubu kaza ne a ba ku iya lissafi wasu gaba daya dan Allah ke cewa inna laha la gafurur rahim lalle Allah in ba gafara ta Allah ba mai wannan ni'imomi bayan da shi yayi mu muke cikin ni'ima gaba da baya amma a mai shegantaka ya ce a yi a ce bai iya ba shi ne ranar a yau tsarin Allah da ya ce ku yi shari'a ta mutunci ba a kowa yin zai kare shi ta Allah ba daidai bace ba haka wajen tsarin a yau ba haka duniya take a yau kowa Nijar ta yi tata, Nijeriya tata, Libi tata, kowa nashi abin da gada ma zai yanci daga shi, ya tsara rayuwar shi ne ke so ba rutsin Allah. An manta ta da kwaskwata. Dole zai mamu ne, zai mamu ne. To, ya ce wa in ta'udu ni misali ta wa in za ku ilga ni a kusa lissafawa ba ku yi lissafi gaba daya. Ci inna Allah la gafurur rahim Allah mai gafara ne gabayin shi kurin Allah sa kun Allah mai gafara ne sai ka yi laihin ya cika ayi kuma ka gawa da kuma ka tuba Allah ya maka ka shekara 20 50 kana banna yau ka tuba Allah sai ya gawa da kuma saka aljanna sai ta gafurun kuma rahim ya gafarta kuma ji kanka ya Allah kenan mun abuwa shi mabin Allah ba mai son ba Allah ba iya da dama iya kai tsaye halaka ka ka saba Allah kana yi iya tsaye halaka kai tsaye ga malaka kai tsaye amma kyale ka in zuna ce iyayi shan giya ce iyayi kariya ce ta iyayi iyayi iyayi kuna ne yace tuba yayi nadama sai Allah ya gafarta mai lain gaba daya kuma ya sa shi gidan aljanna wani sai Allah Allah sam kuma ga Allah ci gaba
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
Allah ce wallahu ya'lam ma tusrun ma tu'linin Allah kuma shine masanin ma tusirun wa tu'lun Allah ya san abin da kuke boyewa haka abin da kuke bayyana a wajen Allah duk daya ko ka boye ko ka bayyana Allah ya san komai amma wanda zuwa min dun والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
amma أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شأن وهم يخلقون Allah ce waɗanda mutane ke kira wanda ba Allah ba abun bauta wanda ba Allah ba la yakhluquna shay'an ba abin da suka halitta komi kace kace ce dama wa hum yakhluqun su kansu yin su akai eh su kansu yin su akai bayi ne na Allah amwatun ghairu ahya ina magana gumaka matattan ba su da rai matattu ne itace ne eh gumaka ne ba sama da rai wa ma shi kuma alanin ba su ba su sama ma yiwu shi ma da kiyama kanta ba su sama ba su sama a kiyama ba su sama kiyama mashi ta ba su fasira kan kiyama ba su sama shi da tashin kiyama wala ba su sama abu kullun shirme ne suke bauta ma da haka ku ilahukum إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون
dan haka mutane ilahukum ilahun wahid duk na aka zo amma haka ne ku sani kenan dan haka abun bautar ku ɗaya ne don dole abin da aka ta jirawa babu wanda Allah ke tarayya da wani babu inda ka haɗin gwiwa shi da wani shi kadai gan shi don haka abun bauta ku abun bauta guda ne shi ne gaskiyar magana shi ne can lokacin rana a nan sallasallam da ya tada da ya tada ƙureshi cikin nasiha da yake musu na irin abin da ya zo da shi na kalmar la ilaha illallah kada ta Allah da ibada kau gama Allah da kowa kaza kaza iya wannan kalma kahin ya kama sunan lata da uza suka ce a aja'ala al-alihata ilahan wahida in hada shi'un al-ujab a muhammad kinan nema ne kake a sanya abun bauta abun bauta ɗaya tak in hada da shan wani abu mamaki shan ujab wani abu mamaki na ina ma zaka yi suna ga baiwa ya za a yi a ce Allah kaɗai za a bauta ma shi Allah ke jan hankalin mutane ila hukum ilahun wahid abun bauta na gaskiya naku abun bauta ɗaya ne Allah da haka fallazi la min bil akhirati ulubun munkira wa'inda ba su da imani da ranar lahira ulubun munkiratun wa mustakbirun zuciyarsu ta ki a ce Allah kaɗai za a bauta ma suna ga baiwa za a ce Allah kadai suna ga ibrahim yan possible baiwa munkiratun ta hum mustakbirun suna masu girman kai yan wa me magana girman kai anan babu girman kai irin kaje gaskiya ka kiya na gano sai dai in kiya shi girman kai na da alwake magana ce annabi da ta sahabbai mai girman kai ba shi kai aljanna sai ta rasulullah kowa a cikin mu ba iya so ya sa riga mai kyau takalmi mai kyau ya shiga mai kyau ya ce hannu ba ita bace ba Allah ya san ado Allah shi ma ya kyawa ne ya san ado abin da ke girman kai na hakika ce dabtun nasu wacce batar haka dabtun nasu girman kai ya magana kin gaskiya da wulakantar da bayan Allah da mutane kai na ga gano gaskiya sarai kurin kai taurin kai kanta ko shine girman kai kenan kamar mu an suka ce ya za a yi Muhammad wannan maraya in yawa ne duk wani abin da aka gada uwaye da kakannu ya zo ya ce wai shi ka shirya duk na gabata shi ne girman kansu suna kallon gaskiya sai matsayin shi suka ji matsayin su a gari su ne manya kaza kaza abin agada uwa da gado wane wane wane duk wannan abin gaba daya a ce ba gaskiya bane ba mu mu wane wane shine matsala ko ai wakan girman kai kamar mu duk ba gari sai a gano to wannan shi ta zuka zuka suna masu inkari suna masu girman kai kan bin gaskiya Allah ta la jarama لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين التي لا جرم باب ما أنا باب كما تتبس باب شكا كك باب شكا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الله يسرون ma yusirun ma yulun abinda suke yi a boye haka abinda suke a bayyane kin kakka damu Allah ya san abinda kowa ke shimkawa da me na kwarai da me na banzan Allah ya san kowa abinda yake shimkawa ya san abinda suke boyewa da abinda suke bayyanawa innahu lahibul mutakabirin shi kuma Allah baya san mai girman kai baya san mai girman kai gina Allah ya kishi su kuma ke sun girman kan a gidan ka bar su da Allah kora Allah ta gaba.
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين
Allah ya ce wa'iza ƙil wa'iza ƙila lahun maza an zala rabbukun ƙalu a satirun awwali wannan daga cikin abin da suke huskantar shi a nan sallallahu masu ƙaryatar da gaskiya duk da san gaskiya sare inda aka musu tambaya meye wannan ke cewa ubangiji ya sabko mana meye Allah ya sabko gana gidan a musu tambaya kan ƙur'ani meye wannan ƙur'ani za su ce a satirul awwali ƙur'ani a tatsiniya ce me yasa suke tatsiniya a kasan akwai ƙur'ani abu da yawa wanda an ba ahalar kitabu ba wanda san sai mai karatu ƙur'ani a nan suna salama duk da cewa bai rayu ba da su ahalar kitab bai taɓa malami ba ahalar kitab bai taba zuwa ba tan yayi zama har ma Allah kaddara ya so iya dan sha biyu dan sha biyu a tayi da shi can Allah kaddara an kama hanya an je tsakiya wajen Jordan Allah kaddara shi akwai inda suke sansani wajen wani rahibi ne malami ne na a cikin kitab amsa nasara na masu bauta bisa bisa kuma kuma bauta Allah gurin a cikin daki wannan malamin an zo an yi tawaga sa Abu Talib da ta Abu Talib a lokacin nan suna tare wuri guda sai suka wani mutumin ya huto daga tasar tun da suke sun sanya wani wurin amma bai ta huto ba bai ta huto wajen sa ba za su tsaya kusan shi su kare ta yi su amma bai ta zaune ba ko suka wani ya huto daga ɗakin shi ya hoto ya ceto su ya zo inda manzo Allah ke manzo iya dan sha biyu iya dan sha biyu zojin shi yace a cikin ku ina ba wakilin wannan yaro da Abu Talib ne mun ci Abu Talib ne lokacin yaro ne yace wannan yaro amma zama ku koma da shi ku koma da shi gida me yasa yace dukkan alamu na annabin karshen zamani wannan yaron shi ne wacce da mace lokacin bayan shi ce dadan alaman sun zo shi ya sani malami ne malami ya kitab da alaman ce ya gani wannan shi ne da haka yana yace idan kuka je da shi can sun sun sai da sun za su gano shi me nan ya san da alaman kitab ya ga manzo Allah ya so wannan manzo Allah ne su sun san shi daga sun ga tabbacin sani yanzu sun karanta a littafin su malaman sun san komai shi alaman da sun ga sun shi ne sai wannan Abdullahi bin Salam yake cewa daga da kuma zalama san shi ne ba ta kare da ta da lama gan shi na san shi ne dan ya karanta shi komai dalla dalla da tan shi to yace wannan iya gudu ina gudun ku je da shi can su kashe shi maza maza ku koma da shi ya ga musu abin da ya gani na alamu ka hima zo nan ya suka dawo da shi ba ba da shi wani iya dan sha biyu ne kenan muna magana akan wannan kenan sun san da shi to sai su ke sauran ƙunshawa ta ce a wannan kenan nan ma wannan labarin abin da gabata ta ce tatsin da kenan irin abin da yake ji ne a wajen yan farko shi kuma bai ba karatu a wajen malamin alkata bai ji ba ta yanzu cikin su balle koya kurin wahayi na Allah sai kisa da suna kada akwai da kisa da a wajen su ba su kisa ma kwashe kwashe ce a wajen su sai yanzu da labarin kaman a gaban shi aka yi da kisa kisa wannan kai ta wanta Yusuf ta Nabi Yusuf tun wani ko kisa Yusuf alhali annabi Yusuf nasi ne Isra'ili ne cikin su yake annabin su ne amma ba su labarin ilimin manzo Allah kan labarin shi dalla dalla kai har izan kai shi labarin kisa ba su labarin da cikakke da manzo Allah ya kawo har izan kai shi to wannan kai ya kawo kenan manzo ne daga Allah wannan ga alama lokaci yayi Allah kai musa sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh